أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na ranar litinin a yau muna 27 ga wata na shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1445 wanda ya dace wa shiddan watan biyar miladiya ta 2024 darasi na uku a cikin sharhin nawaqidul islam a sati da ya gabata mun karanta annaqidus sani abu na biyu daga cikin abubuwan da idan mutum musulmi bai yi hankali yayi taka tsantsan ba za su iya zamantowa sababi na warwaran musulunci shi wanda wannan shi ne dalilin da ya sa har malamai suka ba wannan bangaren mahimmanci suka rubuta littafai a kai saboda a ja hankalin masu imani kar su barar da imaninsu ta hanyar faɗin wata magana ko wani aiki ko wani ƙudurin zuci bayan sun kasance masu imani shekul islam muhammad ibn abdullahab allah ya rahama gare shi ya ambata mana a cikin annaqidu sani cewa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ida duk wanda ya sanya tsakanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala tsani kace ba abin ba kaiwa zuwa ga Allah dole sai an biyo ta wani dole sai an biyo ta wani an karkato ta wani in ya so su kun zaje zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ya rika tambayan su abin da ya shahi ceto wa yatawakkalu alaihim kuma ya dogara da su duk mutumin da ya dogara ga wani ba Allah ba cikin dogaran da ba a yi ma kowa sai Allah duk wanda ya nemi ceto a wajen wani ba Allah ba da dukkan mutumin da zai ɗauki wani tsani cewa sai ya biyo tawa ne to kan ya kai zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan malai ya ce kufrun ijma'an kafirci ne da ijma'in malaman duniya kaf ba samu sabani ba barazana ka ce akwai fihi khilaf ko kuma ka ce fihi qawlani akwai magana biya magana ɗaya ce ana da haka mutum ya yi taka tsantsan ko mutum ya kiyaye a satin da ya gabata malam ya ambata mana cewa addu'a addu'a kala biyu ce ko akwai du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada du'a'u mas'ala ita ce addu'ar da bawa zai yi ya roki ubangiji subhanahu wata'ala wasu abubuwa na amfani Allah tabbatar mishi sannan kuma ya roki Allah abubuwan suke na ba daɗi da cutarwa Allah ya kare mishi wannan shine bawa yake da daman tasarrufi a ciki kamar yace misali Allahumma ighfirli Allahumma arhamni kana harakan kasuwa ka roki Allah subhanahu wataala ya habbaka maka kana harakan aiki ka roki Allah ya alkinta maka aikin ne zamanto ka more shi ya zamanto maka alheri da sauran addu'o'i makamantan wannan sune du'a'u mas'ala akwai du'a'u ibada waɗanda su kuma roƙon Allah subhanahu wataala ne amma ta hanyar amfani da lafazi daya daya wanda shar'a addini shar'anta shi yani duk shi ne du'a'u ibada ya ce wa ya kunu bi ayi nau'in min anwa'il ibada duk wani kalan bauta da aka fata da wani lafazi da zaka hadi na bauta ko lafazin sallah ne ko lafazi ne na addu'a ko lafazi na kaza to wannan dole a takaita da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi kadai dan ba a bauta ma wani in ba Allah subhanahu wataala ba sannan kuma irin wannan wurin babu majalin wani ya shigo da wani abu to wannan addu'a da mutum zai yi da kira da zai yi ba ka da ‘yancin ka kira kowa sai Allah a cikin abin da babu wanda yake yin shi sai Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya kira wani ba Allah ba cikin abin da Allah kaɗai yake yi to wannan mutumin ya canza shi ƙayabar musulunci manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce addu'a'u huwal ibada yace ai addu'a ita ce bauta ma asali faman salla au zakka au sama duk mutumin da zai yi sallah ko ya ba da zakka ko ya azumi ko na makamancin wannan ya aikata waɗannan ayyuka na ibada amma idan aka yi kicibus ɗin cewa yana kiran wasu Allah yana kiran wasu kuma bayan Allah subhanahu wataala to da sallar shi da zakkar shi da azumin shi duka ubangiji ba zai amsa ba me yasa wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa sai ka ce yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata sai ka ce wa zalika ad-dinul qayyima ashe kaga abu na farko awwal wajibin 'ala al-'abidi huwa maza tauhidullahi bil ibada kadaita ubangiji da dayan tashi a cikin aikin da yake na bauta da haka abin da yake kira ko addu'a duk wanda yayi neme ta ga wani Allah subhanahu wataala a cikin abin da ba a kiran kowa sai Allah to wannan zai sa ka canza sheka ka bar musulunci ubangiji subhanahu wataala yake cewa fala tad'u ma Allah karka kira tare da Allah ilahan akhara wani abun bauta na daban fatakuna minal mu'azzabin in kai haka tabbas Allah ce za ka kasance daga cikin waɗanda za a zartar da su abdullahi ibn mas'ud sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ƙarin ra gare shi yake cewa man manzala sallallahu alaihi ya ce man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar duk mutumin da ya sake ya bar duniya yana kiran wani Allah maimakon ya kira Allah sai ke kiran wani ko ya kira wani shehun shi ko ya kira wani waliyin shi a cikin abin da kuma babu wanda yake yin shi sai Allah to duk mutumin da ya kira wani ba Allah ba wannan mutumin ya mutu akan wannan halin bai tuba ba ya gyara da halan nara kai tsaye manzon Allah wannan mutumin dan mutane Allah kare mu Allah ke cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka karka kira kuma bayan Allah abinda zaka kira din nan bai iya amfanar da kai bai iya tutar da kai shi ma ta kan shi yake bal a yanzu idan ubangiji ya jarrabe shi da wata matsala sai kasa zaune ya kasa tsaye shi da kanshi ta kanshi yake da ka ka kira kowa ka kira Allah kawai wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk Allah ta fa in fa'alta fa innaka idhan min az-zalimin in ku har ka kira wani ba Allah ba to ka tabbatar da cewa kana cikin azzalimai waɗanda suka yi shirka ga Allah subhanahu wataala kari Allah ke cewa wa in yamsaska Allahu bi dhurrin idan ubangiji ya shahe ka da wani abun da yake na ba daɗi fala kashifa lahu illa huwa ba wanda ya isa yayi maka ba dadin nan in ba Allah ba duniya gaba ɗaya ta tattaru ta dunguma ta mai da hankalinta a kanka wallahi ba sa iya yayi maka wannan damuwar ko daya fala kashifa lahu illa hu sai Allah ce wa in yuridka bi khairin idan ubangiji ya nuhace ka da wani alheri ya same ka kuma fala radda li fadlihi ba wanda ya isa ya mai da hannun agogo baya ba wanda ya isa ya mai da alherin ubangiji baya fallan da Allah ya nufaci bawa da shi to wannan fallan tabbas bawa sai ya same ta Allah ce yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim daga dai bawa kar ya kira wani Allah wajibi ne a gare ka ka kira Allah subhanahu wata'ala shi kadai a wancan gaba na biyu na abin da ya shahi an-naqilu thani malam ya kara cewa wa yas'aluhum shafa'ahu ka rika tambayan su ba abin da ya shahi ceto ka ce ya wane ka cece ni wane mu fa da kai muka dogara wane kai da kai muke kwante an manje wajen Allah kai za ka kai za ka jibinci lamarin mu kana roƙon su ceto ay yaqlubu minhum an yashfa'u wa yatawassatu lahu inda Allah ta'ala kana nema a wajen su su shiga wasida su shiga tsakani da kai da Allah subhanahu wata'ala والدليل على أن سؤال الشفاعة من الأموات والغائبين شرك dalilin cewa mutum ya roƙi ceto a wajen wani mutumin da yake ya mutu ko kuma ya roƙi ceto a wajen mutumin da yake a fake ke baya nan ka nema ya cece ka alhali baya iyawa shi ma wannan shirka ne ga Allah wa ya hudi Allah ya hudi Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum suna bauta ma suna bauta koma bayan Allah abinda baya amfanar da su sannan kuma baya cutar da su waya kuluna kuma suna faɗa suna ƙarawa cewa haula shufa'auna inda Allah ai waɗannan su ne ƴan ajin tubarkalla waɗanda za su cece mu har a wajen Allah to wannan kaga Allah subhanahu wa ta'ala an bazata suna bauta ma wani Allah wanda wanda suke bauta ma innan bai iya cutar da su bai iya amfanar da su kuma suna faɗa suna ƙara cewa waɗannan su za su cece mu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mas'alar ceto a yau ana yin ta a cikin farfajiyar musulunci sai wani ya je ya sa ku gaba ya ce ku wanda yan wannan kotun haka an yake muku sai ku tashin daɗi sai ce ku kuma wannan haibaɗin Allah kai mu da da lahiya subhanallah ko kuma wani arifi ya zo ƙasa ya zo yankin ku ya ce ai shi arifi ne su su ne yan ajin tabarkalla a wajen Allah sai a ce maka lumfashin da arifin nan zai yi ya yi shi ɗaya a cikin ƙauyenku ya hiye muku alheri sama da a muku ruwan shekara arba'in ƙarar ake hudu a ƙasar nan kuma allah kiyaye wa an an shiga al'amura daban-daban na tsora bayan allah zuwa ga cewa su bukasa su yi shirka ga allah subhanahu wata'ala ta hanyar ƙudurin zuci yadda wani yake jin malamin shi a cikin zuciyar shi wala bai jin allah yadda yake jin wanan nan shi tallafa mushi kamar a kai a ƙarƙashin shi ne ke rayuwa wala bai jin Allah aka cikin zuciyar shi duk bawan da ya kai wannan matakin wallahi imanin shi ya lalace Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i shufa'auna inda Allah ai haula'i al-amwat yashfa'una lana suke ce za su za su cece mu za su yi kaza shi yanzu wancan ɗayan ba ta yi wa aljihuwar gare shi ko dubu saba'in wanda duk zai kwashi mabiyan shi in an je gobe kiyama duka sai ya kai su aljanna alhali manzala salatul ya ambata mana cewa yuhsharu nasu yawmal qiyamati urratan huffatan ghurlan buhuman manzala ce za a tashi tsirara wani ya ce iya da riga mai aljihu dubu saba'in ya kai ta manzala ko bai kai da tashi ba ya kai da tashi idan mutum ya kai ta manzala iya da gurbin zama cikin musulunci bayyana to wajibi ne mutum mai imani ka tsaya akan doron nassin qur'ani da hadisi kawai ba magana a shikas ba kar ka ɗauki addini ka rata yawa wani mutum ka ce kana nan tare da shi wujudan wa adama in yayi in ma ya ne su kukuna tare da wani in ma wuta zai ta kuɗe tare subhanallah wannan yana nuna kan me jahilci jahilci ga dan adam ya kai kimma sai dan adam ya rika shi irin wannan abubuwa cikin zuciyar shi ka tsaya tsayin daka ka bi manzon Allah idan ka bihe sallallahu alaihi wasallam wallahi ka kai labari amma duk wanda ka bi in ba manzo Allah ba wallahi sunanka halakake kowa yake duk wanda zaka bi ka bar manzon Allah ka gama yawo sallallahu alaihi wasallam kuma bin manzon Allah da son manzon Allah ba kawai da awa bace ta baki a dole ba ai bakinka ya hwadi zuciyarka ta yarda gabanka su yi aiki a gani a aikace cewa daga fitara ta manzon Allah ba kawai surutun banza ba ko kaɗe kaɗe da waƙe waƙen cewa mu ne masoya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ceto shi ba kala biyu ne kamar yadda a baya mun ga cewa karkashe-karkashen bauta da sauransu da du'a'u matsala akwai ceto wanda yake tabbatacce akwai kuma ceto wanda yake rushashe akwai ceto wanda yake rugujajje wanda addini bai yarda da shi ba shine a yau wani ya kalle ka ce zan kai ka aljanna ko kuma ka je kai baka da matsala in an je farfajin kiyama kawai ka nemi ni ka nemi shi ina a ina mala yau mai firul mar'u min akhihi ai qur'ani gaskiya ce magana Allah gaskiya ce Allah ce li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anun yughni kuma ne sai zai tsaki mutane dubunnai sai kasan ƙarya ne sak kaulan wahida ƙarya ce kawai kai taruwan da za a yi a farfajiyar kiyama da kasantuwar cewa a zo a yi hisabi tsakanin bayi shi da kanshi zai nuna maka cewa kiyama ba duniya wace ba lahira da ake wadi ba duniya wace ba nan ne aka baka daman cewa ko ka zama mutumin kirki ko ka zama mutumin banza sai ka shiga rigar mutanen banza kake nuna cewa kai mutumin kirki ne sai ka yi tai cuwatuwanka a haka saboda ita duniya dama kayan banza ce a sai a haka aka je gobe kiyama a yi hisabi tsakanin bayi dan aljanna ya san aljanna za shi dan wuta ya san wuta za shi a haka za a zo a yi dirshan sai an yi tsayuwar kusan shekara dubu saba'in an yi wurjen-wurjen ana kallon juna don ka gane ba ranar wasa mace ba a lokacin za a yi tawaga-tawaga ta mutane a ce aje a roƙi abul bashar annabi adam alaihi salatu wasalam a ce annabi adam kai ne ubangiji ya halince ka ya sawwara ka ya sanya mala'iku suka maka sujada ya sa ka gidan aljanna ya kai ne khalifan Allah a ban ƙasa kaza kaza kaza ka roƙa mana Allah a yi hisabi alfaslu bain al'ibad a zo a tantance abubuwa a san na wuta a san aljanna annabi adam zai ce ta zai ku zo mu dai ta zai na ay ghadiba al-yawm zai ce ubangiji na a yau ya fusata fusatan da bai taɓa yin irin shi ba kuma ba zai sake irin shi ba da haka ni ma ta kaina nake an ce kar in ci itace a gidan aljanna na ci itace duk da cewa Allah sai ya gafarta mushi amma saboda ya san girman Allah subhanahu wataala kai da baka san ba Allah kai ne kake wannan karan tsaye da maganganu na jahilci da rashin hankali ka ce wa za ka yi mutum gidan aljanna a gobe kiyama ta wace hanya to wannan ceton da mutum zai ce maka a yau wannan ceto ne rubujeje ceto da yake tabbatacce akwai ceto ƙur'ani zai ceto annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ceto sannan kuma ɗaiɗaikun bayi na allah za su yi ceto to amma a yau ni ba zan zo in naɗa kaina ba in ce zan yi ceto da aka barin doki fasinja na tun daga nan in ce na ɗauke ka isma'il da kaza da kaza da kaza da kaza in muka je can buku da matsala babu wannan shi da Allah ke cewa wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a sai ce illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda nawa daga cikin mala'ikun da suke cikin sammai ba ceto su bai amfanar da komi sai bayan izini da Allah zai bada ga wanda zai ceto wa yarda kuma Allah sai ya yarda da wanda za a ceta ya man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi wa ya isa ya ceto a wajen Allah ha in ba in ba Allah ba da izini ba babu qul lillahi shafa'atu jami'a ka faɗa ka ƙara cewa ceto na ubangiji ne gaba ɗaya da haka idan ka ɗaga hannu kana iya cewa ya ubangiji ka sanya ni cikin wanda alƙur'ani zai cece su ya tabbata ƙur'ani zai cece kana iya daga hannu ka ce ya ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai cece su ya tabbata mazalla zai ceto ko kuma ka ɗaga hannu ka ce ya ubangiji ka sanya ni cikin ceton masu ceto wa ka roƙa duka Allah ashe lillahi shafa'atu jami'a ceto gaba ki ɗin shi Allah ne za ka ba wani wanda zai so ce ai ni na ɗauki alƙawali a alƙawali ka je ka san abin da kake yi wannan shine a bangaren da ya shafi wannan annaqidu sani sai annaqidu sani abu na uku daga cikin ayyukan da bawa ya kamata ya kiyaye su saboda kar su warware mishi imanin shi shine man lam yukaffir al mushrikin shi ne mutumin da ya ƙi kafartar da mashirki ta ce ku yan san zaman lahiya ne ya tabbata mutum yana shirka ka ce ai a sai baƙonka in ya tabbata cewa yana shirka dole ka huli au shakka fi kufrihim ko kuma karika inda inda ko shakka akan kafircinsu au sahaha mazhabahum ko kuma kace kai mazhabar da suke tahiyyakin nan ba duka san makal mana ce irin wannan aƙidar kufrun kafirci ne mutumin da ya ƙi kafirtar da mashirki ko ya shakka akan kafircin shi ko kuma ma ya ce kai mazhabar da kafirin yake tahiyya a kai daidai ne a yau akwai kiraye-kiraye da yawa na na ɗayanta addinai ko? eh a ce kafu kyamaci kowa kirista ya zo a tsaye yabo yahudu ya zo a tsaye wane ne ya zo a tsaye duk wani tarkace mutumin da yana ayyuka na shirka karara a ce a zo a tahi wannan kuskure ne ko ba addinin Allah bane ba babu wanda ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam son zaman lafiya kuma babu wanda ya kai ubangiji tausayin bayan shi amma ubangiji ya ambaci wasu jama'a aiki kaza kafirci ne aiki kaza shirka ne mazala salatulai ya aikata a aikace an ware su abuja da waɗannan mushirikai ne dole ka yarda da cewa mushirikai ne babu wani daga kafa ko sassabci akan haka nan to da haka su su abuja halin su aiki ne suka aikata da haka koyau mutum zai aikata irin wannan aikin da suka aikata shi ma zai iya mara musu baya to addinin Allah dole ka bi shi a matsayin addinin Allah da haka mallam yi kaffir al-mushrikin kal yahudi wan nasara kamar ba yahudawa kamar nasarawa kamar masu bautan kabari mutum rika shafa kabari na shafa a jikin shi ko kuma ya zo gindin kabari rika cewa mun zo gare ka bukatu muke da kasuwan mu ta kiya ayyukan mu sun kiya ban mu da karhi bin mu da dubara sai zuwa gare ka na ina na cikin kabari ba Allah ba duk wanda ya waɗannan lafuzan ya kafarta ya kafirta kuma dole a cikin zuciyarka ka yarda cewa na zomi kahuri ne au shakka fi kufrihim ko kuma ya zama to kana shakka kana taraddudi kana inda inda taraddud fi kufrihim hal hum kuffar am la wannan kahure ne kuma kahure bane ba kai ba ruwan mu ruwan ruwanka ya tabbata cewa gashi na karara cewa wannan mutum ya aikata aikin kafirci kan kahuri ne in zai sake shigowa musulunci ya shigo musulunci ko ko mutum ya inganta mazhabar ko kuma tahiyyar addinin nasarawa ka ce a su zo a yi tahiyya guda wani kaza yake shi ma ya zo wani bautan kabari yake shi ma ya zo wani yana kiran malam wani wake kira Allah ta wani shirka ne ga Allah ko annabin Allah zaka kira a inda ba a kiran kowa sai Allah wannan aikin shirka ne wala ya amurakum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba Allah ce aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun Allah ce ba wanda ya umurce ku ka duwa ga an tattakhidhu almalaikata ku riki malaiku yiwa kai a malaika zama mutum kirki لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما ما يؤمرون الله عباد مكرمون باين ما سبيه ga Allah ba sa saban Allah kwata kwata amma Allah ce ba wanda yace ku rike malaika a matsayin abun bauta wan nabiyina haka ba wanda ya umarce ku ku rike annabawa a matsayin mi arbaban ababen bauta kuma bayan Allah Allah ya ce yuwai ayamurukum bil kufri za a zo kuma umarce ku da aikin kafirci bayan kun kasance ku musulmai ashe kiran mala'ika da kiran annabi da kiran duk wanda za a kira a inda Allah kaɗai ake kira kafirci da injuwa in ji Allah gashi aya ta Qur'ani ba zafin wani bane ba a bayani ne na addini wannan shine addini to dole ka yarda kafiri kafiri ne yawa mushriki mushriki ne in zai tuba ya tuba amma dai wannan aikin da yake aikatawa shirka ce kafirci ne ga Allah subhanahu wataala saboda Allah ya faɗi manzala sallallahu ya faɗi kuma akan haka manzala ya rayu sallallahu alaihi wasallama wa qawluhu malik yake cewa kufrun da yace wannan ayu wannan kudurin kafirci ne li'annahu yajibu 'ala al-muslimi i'tiqad kufrihim wajibi ne akan musulmi ya yarda cewa waɗannan duk wanda yana ga cewa ba za a kafirtar da mushrikai ba a sassafta a daga kafa a yi salo da usulubi na da'awa ko kuma an cika zahi ko makamanci wannan a duk yanda kake da tausayi ba kai Allah da manzon shi ba Allah sura ya bude su kutum da guda ko bismillah ba tada Allah ce bara'atu minallahi wa rasulihi ila allazina ahadtu minal mushrikin fasi'u fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin sai ce wa azanun minallahi wa rasulihi ila an-nas يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبدوا فهو خير لكم كوي كتوبة إن بكتوبة با ألا دمان زنشك دكا وندي كاو دي كاي الله توسي كو كاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هي daga addini addini ba kai bane zaka ce a ku a yau kun zo wani karni na kaza ku ne za ku daidaita abubuwa kai awa ne zaka daidaita ba wanda ya umarce ka daidai a daidai sai ki dawo in za ka bi ka bi kawai ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya kar ku riki wasu abubuwa a gehe nan da san ku rika bi ku bar Allah da manzon shi Allah ya ta laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam Allah ta laqad haqiqa ba shakka kafara sun kafirta suwaye alladhina qalu wadanda suka fada cewa inna Allah wai cewa Allah huwa al-masih ibn maryama shi al-masih ibn maryam yana almasu ibn maryam shi ma Allah ne Allah Allah ne maryam Allah ce Allah ce laqad kafara sun kafirta wa kafirta su Allah kuma shi ne za ka wani shakka ko nawa ko ne kawa kawai duk wanda ya wannan kudurcin kafiri ne in zai musulunta ya musulunta Allah Allah ne shi kadai yake wahdahu la sharika lahu shi kadai yake bayar abokin tarayya Isa bawan Allah ne Maryam baiwar Allah ce dukkan wani wanda ba Allah ba fa huwa alam halittan Allah ne bawan Allah ne yana karkashin Allah bai da haƙƙi daidai da kiftawa ido na abota mushi shi bawa ne ga Allah subhanahu wataala shi bautan zai Allah ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya riki ya nemi wani addini na daban ba musulunci ba falan yuqbala min Allah ce ba za a samu shi sannan bugo da ƙari in ji Allah wa huwa fil akhirati min al-khasirina kuma a gobe kiyama iya cikin asararru wa ya faɗi wani magana Allah to kai me naka ce kai da kace kana bautawa Allah subhanahu wataala ba bi bane zaka yi abinda Allah da banzo suka ambata shi ne abinda zaka bi Abu Hurairah Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba haka wannan shine addinin Allah ba a ce maka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan shine iya addini shine addinin Allah ba tunanin wani ba ko ra'ayin wani ko an ba an ga wani a Allah da manzo ga ayoyi kuma ga hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina muku rantsuwa da wanda ran annabi muhammad yake hannun shi manzo Allah yake rantsuwa da ubangiji yace la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani mutum ɗaya da labari na zai same shi ya ji labari na yahudiyun wala nasraniyun ko ba yahudi ko krista thumma yamutu wa lam yu'min sannan ya zo ya mutu bai yi imani ba billazi ursiltu bihi da abin da aka aiko da shi illa kana min ashabin nari fa sai tabbas sai ya kasance daga cikin yan wuta wannan magana gaskiya ce hadisi ne kuma ingantacce a cikin sahih muslim kenan duniya mai akwai musulmi akwai na musulmi ba kaga manzo Allah ya ambata ce he da yarin tsuwa da ubangiji duba ga ko wanda kake ganin cewa dan ajin tabarkalla ne bai maka magana kai tsaye magana shi na bakka shakka ko kadan a cikin zuciyarka akan ta gaskiya ce bayan wannan sai ƙara maka kuma da rantsuwa manzo Allah ne yayi rantsuwa sallallahu alaihi wasallam sai ka san magana ba magana wasa bace duk wanda bai yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba kowane addini kai to tabbas gobe kiyama dan wuta ne kai in ji manzan Allah na ka tuba kan ka mutu wa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzan Allah kita umirtu an umarce ni an uqatila an-nasa akai in yaki mutane hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai kowa ya shaida da bakin shi da zuciyar shi da gaban shi cewa babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wa anna muhammadin rasulullah kuma ya shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa yuqimu salata tsayar sallah wa yutu zakata ya bayar zakka fa idza fa'alu zalika in aka aikata haka aka shaida Allah ne abun bauta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah bayyada tsara shi ma kaf cikin al'umma babu wani wanda za a ce in manzon Allah ya magana shi ma ya magana babu shi eh daga duk wanda ya sa manzon Allah kisha sai a ce mishi yayi ya yi bida wanda ya sanya Allah kisha ko sai a ce yami ya yi shirka da haka Allah ka ɗayanta shi da bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ɗayanta shi da biyayya shi kaɗai ake bi duk wani wanda ba shi ba yana bayan shi shi manzo Allah shine a gaba sallallahu alaihi wasallam to duk mutumin da ya ɗayanta Allah yayi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai sallah yanda ake yin ta ka bayar da zakar duje ka idan Allah hore maka mazala ce fa'iza fa'alu zalika asamu minni dima'u in suka aikata haka jininsu ya samu tsira wa amwalan dukiyarsu ta samu tsira illa bi haƙƙin islam in kaga an taɓa jininsu ko kuma an taɓa dukiyarsu sai da wani haƙƙi na musulunci misali mutum ne musulmi ya yi aure sai a kama shi ya yi zina a addinin allah mai za a mushi rajamu a shaikuwa shaika iza zanaya farjumuhum albatta na kalan min allah da wanda kamamme wanda ya taba aure ko da zube da aure inda ya taba aure magana ta kare namiji ko mace a kama shi yayi zina me yake me jehi shi za a yi har ya mutu shine shari'ar Allah saboda zina ba karamin kazamta bace ba Allah kare mu asamu minni dima'ahum wa amwalahum to kaga anan duk da cewa musulmi ne iya na musulmi amma kuma jinin shi ya halatta saboda wani haƙƙi na musulunci wa hisabuhum ala Allah kuma sannan sakamakon abinda suka kudurce a cikin zuciya na wajen Allah subhanahu wataala to kaga wannan hadisi ma na karantar da mu cewa lalle akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba Abu Hurairah Allah a cikin wani hadisi ne da bai yake cewa lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa kana Abu Bakr radiyallahu anhu a lokacin abubakar siddiq kuma ya zama to shine khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafara man kafara min al-arab wasu daga cikin larabawa suka kafarta suka yi ridda fa qala umar lokacin da suka yi ridda abubakar yake cewa na rantsi da girman Allah la uqatilanna man farraqa bayna as-salati wa zakat sai na yaki duk wanda ya raba tsakanin sallar zakat suka ce sun yi sallah amma ba za su bada zakka ba saboda me yasa saboda ai manzon Allah ya rasu daga su da gayin zakka sun hasa bada aka ce musu ina ai shari'a ce wanda ci gaba take kuma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin za ku yi ridda Abubakar ya ce wallahi sai na yaƙi Umar ya ce Abubakar kaifa tuqatilun nasa ya za ka yaƙi mutane wa qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alalimu zalla ya ce a umirtu an qatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah faman qalaha faqad asama minni malahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah Abubakar Umar yema Abubakar mu'aradan cewa ai ba kahure bane ba suna nan a matsayin musulmi amma zakka da suka ce musa badawa ya kawo shi wannan hadisin fa qala sai Abubakar yake ce mishi a wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati wa zakat dalilin da ya tabbatar a addini ai sallah shi ne dalilin da ya mi ya zo magana a kan zakka haka suke haɗe da juna wa aqimu salata wa atu zakata wa aqimu salata wa atu zakata kamar ɗaya daga cikin sabon wanzan laki an bata ko ya ce waɗannan ayoyin suke goyi da juna duk inda aka ce a tsaye da sallah sosai an ce a bada zakka duk inda aka ce a ɗi'ullah sai an ce wa ɗi'ul rasul duk inda aka ce wa abudullah wa la tushriku bi shay'a sai an ce mi wa bil walidayni ihsana haka suke su uku tahiya suke da juna ya ce wallahi sai na ya duk wanda ya zama tsakaninsu fa inna zakata haqqul mali wallahi law mana'uni inaqan aw anaqan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltum ala mi ala man'iha abukar ce wallahi na ya kisu a bayan ko Allah ya bude zuciyar Umar shi ma ya gamsu da cewa abinda Abubakar yake magana akai haka ne ashe kashi biyu ne akwai ayyukan da kafirci ne ridda ne barin musulunci ne da haka duk mutumin da zai yi musulunci to dole ya yarda akwai waɗanda su kuma kahure ne ko su suka yawa suka yawa ga sanar tsare-tsare daban-daban na duniya addini kiristanci ne a yahudanci ne a maguzanci ne alwasaniya wani su maguzawa ne da waɗanda ma ba ma kwata-kwata addinin ba gare su su kawai haka suke rayuwa dole ka raka hure ne eh amma ba za ka yi azarbabiya ba cikin kafirtar da wanda addini bai kafirtar da shi ba ana kuma addini shi ma ya hallo ya jan kunni kuma sannan duk wani hukunci na kafirci za ka ambace shi a yadda yake wasu daga cikin fa'idodin da suke da alaƙa da hukumce-hukumce al'ahkamu al-mutarattibatu ala takfiril kafir abu na farko tsakanin musulmi da kahuri yajibu bugdihim dole ne a cikin ranka ka rika jin kana kana kana kana kyamar kahu Allah ce innahum rijisun su kin kasamta ne datti ne sannan kuma wa adami muwalatihim da rishin yi musu biyayya ko da'a wa in kanu aqraba qaribin ko da sun kasance makusantan makusanta suke a gare ka mu'amalar rayuwa ku yi amma haraka addini lakum dinukum wani yadin kowa yana shi shi ya yi nashi kai kai naka amma a wajen su ake samun matsala wajen musulmai ribabbu wai mutum ya rika jin shakka a kan abin da ke addinin ka ne alhali a daidai lokacin da kahuri zai murje idan shi zai jin kunyan kowa zai tallata abin da yake aƙida shi ce amma kai musulmi ka rika nawa da jan kafa da nuna ma jin kunya kai wani lokaci mutum ya hutu a matsayin musulmin ma je ke kamar kasawa ne ba ka wani ba an kyamatar mana da addini ayyukan ɗabi'un addini an kyamatar mana da su karantarwar addini an kyamatar mana da ita ko a harakan boko aka sai ko harakan waye in ka hutu aka ga a matsayin ga wani wanda yake kama da ustaz ake cewa sai ka rika jin wani damuwa ko kuma ce a shi ni kai ni ba ustaz bane ni ma waye ana kaga matsala ne kuma wallahi duka kamar kana ga wani abu ne wanda ba a komi yaƙi ne ake ta ƙarƙashin ƙasa sau har a kai matakin da mutumin da yake ruku da addini ya zamanto ya tasattar yana ɓoye bai a suma fito a ganshi kai kuma ku ne gaba walillahi al'izzatu wali rasulihi wali mu'minin ɗaukaka da girma na Allah da manzon shi da masu imani mutumin da yake datti shara ko wani musulmi rubabbe mai ayyukan sabo kaga yana taya yana takama yana kaza kai mai imani da kake rike da sunnar manzo Allah kai ne kake da wannan izzar saboda kai kake rike da addini shautu dan hayaniya ne yawa dan hayaniya ne wannan to da ka duk mutumin da yake kahuri dole ka kishi a cikin ranka sannan kuma kar ka nuna mishi wani kuna tare a umma tare yanzu kasashen duniya da suke mu'amalantar duniyar musulunci gaba daya al'alamin islami me suke nuna musu nuna musu ne suke rayuwa ce za a yi ta maslaha ta yan tsere ba son ku muke ba mu son ku da haka ka nuna wa kahuri ka baka kaunar shi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya Allah ce kun dauka imani kar ku rika kar ku riki aduwwi maqina maqiyin Allah wa aduwwakum ko maqiyin ku ne kuma kar ku doke shi a matsayin awliya majibincin lamarin abokin soyayya daga mutum yana yana nuna cewa kusance shi ga kaure yana gama ai ai duk wani abubuwa masu kyau ai sai kamu ba har har hadi yake har ce amana ai sai sai kamu sai baturi subhanallah kai ne da ka lalace kai kake da amana kuma don wane da wane da wane da wane a cikin musulmi sun lalace ba a kama musuluncin gaba ɗaya amma mutane kudin goro akwai muna da matsaloli da yawa ta bangaren da ya shahi aikata musuluncin muna ɗauke da sunan musulunci amma akwai abubuwan da yawa wanda ba aikata su wanda har wani arne zai ita kowa ya zo ya ce muku ai a gyara kaza harakan zamantakewa ana samun kaza da kaza da kaza da kaza alhali musulmin bai tsaya abin da ya kamata ba shi yasa magabata suke ma junan su wasiya kakka yarda a ci musulunci ta bangaren ka kakka yarda da zaka zo balo ba kalasa ma ake ba a sa garje a sa ataka a sa wane ne a sa wane ne a sa wane ne daga an sa bi an san laifin waye an san matsala daga wannan kotan ne daga wancan ne a wancan ne kaza an da bai kaza nan ba la'alla wannan bin da zo ba to kakka bari a ci musulunci ta kotanka karka aikata wani aikin da za a zargi musulunci saboda kai ka ji kumya la tattakhidhu aduwi wa aduwakum allati awliya tulquna ilayhim bil mawadda ku rika nuna musu soyayya wa qad kafaru al hadith sun kafir sun kafir cewa bima ja'akum min al haqq abin da yazo muku na gaskiya yukhrijuna ar-rasula su mutanen garin makka nan su ne suka kori manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin makka kuma me yasa kuna musu soyayya wannan aya ta sabko sababin Hatib ibn Abi Balta'a lokacin da ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga mutanen garin makka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari sahabi sahabi ne mai imani amma me ya ja shi tarar lafiya kuma da da mai ko ba masumi bane ba ba masumi bane ba zai iya kuskure zai iya daidai kuskure da wata manuwa da fahimta ta shi yana ga cewa mutanen garin makka akwai iyalin shi akwai kaza akwai kaza a ciki kuma mutanen duka da wanda suke madina kowa iya da irin dai wanda za su iya kula mushi da nashi shi ga cewa bai da kowa da aka bari ya faɗi musu cewa ga manzala zai kawo hari la'alla a dalilin wannan su adana mashi nashi iyalin amma bai tsammanin ba hatsarin ya kai inda ya kai ya ɗauki wannan wasiƙar ya baiwa wata daga cikin mata ya ɗauke ta a matsayin kwantara ta kai ma mutanen garin makka ta kama hanya ta huza sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ai an rubuta wata wasiƙa kaza da kaza ne a cikinta wane ya rubuta ta sannan kuma ya baiwa wata mace mai siffa kaza da kaza da kaza a je a amso wasiƙa nan kayan akai ta mazala ya haɗa kwamiti ya sa aliyu shine shugabansu suka huta neman wannan matar suna zuwa cikin wanda suka same ta kayan ta isa garin makka suka tabbatar da cewa ita ce suna zama aliyu ya ce ba mu wasiƙan nan da aka ba ki kika mutanen garin makka ce ni ba wani wasiƙa ya ce ke ki hudu ki babu ba tattauna male zami magana ce ta fito daga inda ba a karya kawai ki hudu ki babu mata yake sauƙaƙe wa kanki ta caye ta babu wasiƙa aka nema aka nema aka rasa wasiƙa tare da ta aliyu ya ce mata kin ga wannan saƙon da aka turo mu wallahi ko ki hudu wasiƙa na ko miki zir wannan wasiƙa sai an hudu ta duk in sama za ta haɗa ƙasa sai an hudu ta ta ga wannan mutanen ba mutanen wasa ba ne a mazan layi umarni ai ba magana ta ɗan kote ta sa hannunta cikin gashin ta ta hudu wasiƙa a cikin gashin ta sa ta ba su so kawo garin madina a kawo a karanta mazala ke cewa ana karantawa umar yace ya rasulullah da'ani adrib unqa hadha almunafiq mazala ba ni dama in fiki wuyan wannan munafikin sai mazala ce a a umar hadib ibn abi balta ba munafiki bane ba yana son Allah da manzo Allah da manzo suna son shi kuskure ne a dalilin wannan aya ta farko ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum aka jan kunne ga duk wani musulmi da na wancan lokacin da mu da muke yau da sauransu ga baki daya Allah ja hankalin mu akan cewa kawuri ba abokin tahiyar ka bace ba yana bayyana maka da Allah mu'amala mai kyau wane ne mai kyau amma wa ma tukhfi suduruhum akbar abinda zuciyarsu ta umsa ta boye shehi girma Allah ce kai in yaskafukum yakunu lakum ad duk wata dama da suka samu wala ba sa gani la yarqumuna fi mu'minin illa wala zimma ba sa kiyaye wani sanayya ko dangantaka ko wane ne kuma ka duba irin aikin da ake yaki na addinai tsakanin Kirista da musulmi duk inda Kirista suke da yawa to musulmai su zama lafiya kun zama lahiya wannan yau da gobe rayuwa ta nuna haka ba a zama lahiya amma nan mun zo mu muke da kashi gobe tara tara alhamdulillah da dugo gobe tara tara su kusan babu su ma ɗan tsiraru ne kuma fiyaucin su baki sai za a dami mutane a zauna lahiya kar wani taɓa wani wa taɓa su wa taɓa su manzala salasa ya rayu a yahuda a cikin garin madina addinin musulunci ya irin nashi tsari amma za musulmi za su rayu a cikin izza a cikin mutunci to kawuri dole komi kusancin da yake da kai dole ka kishi Allah ce la tajidu qauman ai ba za ka taba samu wasu mutanen da yu'minuna billahi sun yi war suka imani da Allah ba wal yawmil akhir sun yi imani kuma da ranar lahira ba za ka taba samun su ba yuwa duna man hadda Allah wa rasulahu su rika son wanda ya fadare Allah da manzo amma sai ka samu gurbataccen musulmi lalatacce yana son wani mawaki kahuri yana son wani kahuri dan balo yana son wani kahuri dan dan kac dan wa ga abuwa da shirme da wanda ba kuwa kirkiro ta sayari wani sai ya ɗauki wata sai ta ɗauki sunan wanda zai kusa hoto a matsayin jaruma a cikin sayarin sai ta sama kanta har a kiransa da shi wani lalacewa ne ina ke yana wani karkacin banza wanda su ji abubuwan da ko a kahuran mafa sala ne eh mana ba su bane injiniyoyi ba su duk wani ɗere-ɗere da ana duwa ba su suke kawai su a can da ake zakaci a cikin su a cikin kahuran ba a cikin ma a cikin kahuran ma na kira shi da suna mutanen banza ne kai kuma ayo kana doro kana kwambu ana faɗi maka sunan wani mawaƙi ko na makamanci wannan kana kaman kawon cinye na ƙauye Allah ce ba za ka samu ba mutumin da ya imani da Allah da ranar lahira ba za ka same shi yana son man haddallah wanda ya fantare wa Allah wa rasulahu da manzansa duk mutumin da yana ba shi ba Allah da manzo to wannan mutumin kai ma ba kai ba shi kowaye shi ne Allah ce walau kanu kai waɗannan da suka ki Allah nan ko da sun kasance uwayenka ne ko ɗiyanka ne ko ɗan uwanka kannu ko yayu au ashiratahum ko faminka in suka ki Allah gaba ɗaya sai ka tarkata ka bar su Abubakar ya hijira ya bar famin shi a garin Makka umar ya hijira burfa mishi a garin makka aliyu manzala sallallahu alaihi wasallam abdurrahman ibn auf sa'ad ibn abi waqas ga sunan sahabban nan gabaki da suka bar kowa kuma suka bar komi dan Allah haka wajibi ne duk wanda yake Allah kai maka kishi mu'amalar rayuwa wannan daban amma harakar addini ake magana dole irin so da ake na addini ka hudda wannan mutumin daga cikin zuciyarka Allah ce waɗanda suke da irin wannan imani na kin duk wanda yake Allah kowaye ula'ika kaga irin ɗan mutane ka saba fi qulubihim al-iman Allah ya rubuta ya zartar da imani a cikin zukatansu sannan kuma Allah zai karfafe su bi ruhin minhu da wani taimako na musamman daga wajen shi kuma karshe Allah zai sa su aljanna wadda koramu suke gudana karkashin ta za su dawwama a cikin gidan aljanna nan har abada radiyallahu anhum Allah ya yarda da su waradu anhu su sun yarda da Allah Allah ce ula'ika kaga waɗannan mutane hizbullahi su ne in rundunar Allah ala ku saurara inna hizballahi rundunar Allah humul muflihuna su ne masu cin nasara a ko'ina ko da ana ga cewa suna wahala ana kaza ana kaza ana kaza a lokaci fa'ida ta biyu game da abin da sha mu'amalar ta kahu na farko dole ka kishi sannan abu na biyu la yajuzu lil muslimi an yatawa an yatawalla janazatahu baya halatta ga musulmi ya jibinci lamarin binne mutumin da yake kawo ko da waye Allah kiyaye mutum Allah ya rabe shi da cewa misali ma ya fi shi kawo ne to an ya mutu babu zancen jana'iza ba babu zancen jana'iza ba za ka shibinci lamarin shi ba na jana'iza illa iza lam yujad sai dai in ba a samu ba wanda zai binne shi to sai a je a yi rahe ka je ka yi rami ka nasa shi ka binne shi irin binnewar doki amma irin na musulunci ba na zo a yi rami a yi ashaku ko a yi abin da allahadu a sa kaza a sa kaza a mutunci a babanu na musulmi shi kuma kafin shi kuma kafin Allah yake cewa yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi kar kai addu'a ga ko ɗaya daga cikin waɗannan munafukai da kahurai mata wanda ya mutu abadan har abada kai wala ta kuma alaƙabari kakka tsayu akan kabarin shi ka yi mishi addu'a wani daga cikin dalilin da malamai suke bada cewa idan aka binne gawa addu'a da ake yi tsayuwa ake a mishi addu'a haɗi ne tabbata a sunna bai ba rika kusa tsauna kusa tsauna ba wani dalil da yake nuna akan wannan idan kawo gawa kan a gama binne ta babu laifi mutum zai neman wuri ya zauna amma ana gamawa sai a tsaye kuma kowa ya mushi adda ba wani zai jagorance kuma yana cewa ku ce kaza kafa kaza a kowa ya tsaya tsakanin shi da Allah tukuru mai adda in ka kare ka tayi ka in na kare in tahiya ka ba wani abu ne wanda yake kamar zuwa zuwa darma armi yu an zo yu an kuma a in kun zo a haka nan to wajen koma kuma dole samu tafarru minti talatin za ka iya tsaya ka mushi adda ka tsaya ka mushi adda mazalla ke cewa in aka binne gawa mazalla abin da ke cewa sahabbai ud'u li akhikum at-tathbita ku roƙa wa dan uwanku tabbatuwa akan Allah taimake shi ba da amsa abin za a tambaye shi fa innahu al'ana yus'al yanzu za a tambaye shi sai kuma ka zo ka sashi kana ku Allah kafa wani wanda kuma manzalla ba inda aka sa manzalla ya haka an yi magana ka ce ai haka ake yi haka ake ba ba magana addini ba ba ma addini wannan magana sai Abu Jahl ma da manzalla ya zo ta ta ga su uwayen da kakanni sun haka kuke yi da ka kayan kunya ne mutum musulmi rika ta uwayen karkakanni ka haka suka yi sai dai uwayen karkakanni ka mi annabawa ne in babanka annabi ne sai ka ta ai baba na yi kasha amma in wane ne ga babanka in wane ne a imma ko bangaren ilimi ko bangaren waye ko bangaren kaza idan ka zo aikin addini dalili ake nema kai ba wanda za ka zo ka ta ai baba na yi babanka kawai wanda sai su faɗi ma radiyallahu anha eh za ka yi aiki a ce ya ce ai babai saura wanta mazalla ne sallallahu alaihi wasallam zalika fadlullah yudihi man yasha to kahuri kenan abin da ya shahi jibintan lamari da mutuntawar ake wa gawa ba ma kahuri haka kawai dai insaniya ce za a nuna kawai a je a rami abin ne shi abu na uku daga cikin mu'amala tsakanin kahuri da musulmi la yarithuhu muslim musulmi bai cin gadon kahuri wala yarithul kafir almuslima shi ma kahuri ba zai ci gadon musulmi babu gado tsakanin hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa la yarithul muslimul kafira wala alkafirul muslima kahuri bai cin gadon musulmi musulmi bai cin gadon kahuri abu na hudu sai da mai tabbatul mali a yakin kasa da ita eh لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة ولا يجوز للمسلم أن تتزوج للمسلمة أن تتزوج من كافر بايا حالتا مسلمية أو ركاهرة بايا حالتا سنكما إتما مسلمة تأولي متمن ديك كاهرة الله يقول ولا تنكه المشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم kuma ya ƙara cewa wala tunki mushrikina hatta yu'minu wal abdu mu'minun khayrun min mushrikin walau a'jabakum to wannan shi daga cikin hukumce hukumce da suke da alaka da wannan abu na biyar yajibu ala al muslim an yuhajira min biladi min biladihim iya da kyau mutum musulmi ya hijira ya bar garin kahure eh duk inda ka san garin kahure ne zama ba dole bane ba yanzu cikin azumin nan wani ba Allah ke ba da labarin wata ‘yar goshi a faransa in ka wajen aiki suke zuwa an ka kote a ce wani kuruwar ko wani wane ne ka yi sallama sai a ce maka wannan wurin ba a yi tare da shi wani haraka addini a ƙa'idar su me laifi ne daga in ta ta wajen ake barta da damar za ta sallah sai in ta kuma gidan ta haɗa su gaba a ɗaya ta yi su nan ne akwai wani abokin da ya karatu a faransa ta yi matsalar da suke fama da shi lokacin sallah sai ya yi wallahi ka kasa kai da kanka kasa tunawa saboda ba ruwan kowa ba yadda za a kai jika an ce allahu akbar barantana wani a kusan kai ce maka wani lokacin sallah ya yi ko a tashi a yi alwallah duk babu wannan kawai duniya ce ake yi ta Allah sallah ya wuce shak sai can tukun haika shi hankalinka ya kawo kai ina lili akwai wanda da lokacin kira sallah za ka ji ladane ko ina ma ana ta abubuwa ya shi kai alwallah kai sallah ɗan zaman da za ka yi a duniya ka bauta wa Allah ka wuce da aka zama irin wannan wuraren in ba dole ba alal larurati muhammad bin salim usaimin a cikin sharhin da yi wa usulus talata ya kawo ƙa'idodi da ya kamata mutum ya kiyaye in ba su tabbata ba to bai halatta a gare ka zauna a turai mu kuma nan gane ke kayan birge ne eh ana kayan burgen yana amerika a can yake ta yake wane ne kaza kaza kuma shirme ne ta inda ba za ka wata wannan wallahi me duniya ya zo mu rayuwa mu mu rayuwa mu mu ci abinci ko mu me matsalar mai gare mu muna rayuwa wata wa Allah muke yadda ya kamata ko muna matsalar ko ne kai wallahi mun yi jin daɗin rayuwa ai wala sai za ka samu wurare ba tituna fantama fantama iska yana kada guna abubuwa musu da wannan su can takas kaɗai a sheka duk abinda za ka takas takas ka ga mutum da kar sun yi sha biyar ko mi takas ƙasa ya taja ko mi ya taja yanzu nan da kiriri da ake sawa ba nawa nawa ke damu dani different to su irin kasashen su duk abin da za ka yi wannan gwamnati ka'ida ne an zuwa wata wani wannan ka'ida ne muku na mune muka saba ma da banza muke yi kamar an zo da wani sabon abu suna wahala shukka da mutum yana rayuwa da fame shi a can wani hawa na hawa na hamsin nan lili gida ba farfajiya ba hili ba komi ha kawai da ɗaki ya ɗaki to wannan iya daga cikin abubuwan da yake ya kamata mu kiyaye game da mu'amalantar kahu mazala salatar mai ke cewa ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina azhuril mushrikina wannan hadisi ne ingantacce mazala ya ce nayi bara'a da duk wani mutum musulmi da yake rayuwa tsakanin mushrikai la ilaha illallah mazala ya ce ya bara'a da shi ashe sai da sai larura ko eh ba haka kawai haka haka ka ana dariya a sai da larura abu na shidda adamu bada'ihim bis salam kar kama ka huri sallama in gaisuwa za ku yi gaisa amma ban gana ka fara mushi ka mushi sallama ka fara yi mushi sallama wannan bai halatta in kuma shi maka sallama fa in ya tabbata sallama ce lahiyayya to babu laifi ka amsa amma yahuda sun zo suna kwangi a cikin sallama in suka zo manzala ya ce assamu alaika bala'i ya tabbata a gare ka aisha ta ce wa alaikum kuma ya tabbata a gare ku matsaya ce assamu alaikum manzala ce wa aisha a ji hankali kyau da suka ce assamu alaika da ki ji ne ce musu ba sha ne musu wa alaikum ya tabbata a kan to ba a fara musallama ba sannan abu na bakwai la yasduruna fil majalisi sanan wala yufsah lahum at-tariq in ba dole ba har ko majalisi kake da kawo can yaji al'amarin shi Allah ta bake shi ya musulunta halas in kuma musulunta ba to kowa yana shi sannan kuma daga cikin abubuwan da ya kama da yake da yake mu'amala tsakanin kahuri da musulmi adamu tamkinihim min dukhuli al-haram al-makki wannan kuma da yake alaka da kasar kasar makka ko kuma ce harami na makka ai haramun ne ba sa shigowa ba makka ba ba ba saudiya ba can riya da sun je su wasu abubuwa a makka haramun ne a gare su abu na goma adamu sana alaihim wa madhihim karka taba yaban kahuri ko ka rika nuna cewa ai sun yi kaza sun yi kaza kamar kana karfafawa addinin da suke kai ne eh kana kamar kana ba su goyon baya ne sannan kuma abu na goma sha ɗaya haramcin kamanceceniya da kahuri ko a rigar shi ko a abincin shi ko a abin shan shi mu kuma a yau mulkin mallakan da aka mana da yaƙanmu da aka yi taɓa ƙwalluwa duk abin da yake da alaƙa da kayan mutuli kai akwai wanda ya ce in sa tura fesa hajji yake ya ƙara ƙarfi wallahi ba ki da baki kyau gazu fikiri ƙwaƙwallo sai aka yaƙa an ƙare da shi kayansu sai ka riga ɗan ɗan kasa kayansu shine kaburi halishansu in kana magana da shi sai ka riga jin cewa har a riga kallon kamar cewa ga wani mutum ya zo daga birni kwana makamancin wannan haka abin shansu duka wajibi na mutum musulmi ya zama to kai kai aiki da naka na addini mazala salatu alaihi wasallam man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamace shi da wasu al'umma to iya cikin su gaba ta karshe akan wannan mu'amala tsakanin kahuri da musulmi abinda ya halatta mu'amala mu mu'amala da kahurai a cikin shi albai'u wa shira sai da sayarwa sai da sayarwa amma kuma shi ma sai mun duwa mi wanda ya daidai da addinin mu yawa abu na biyu alistifadatu min khibratihim wa ta'awa wa istijarihim aw aywa lil amal babu laihi a amfana da wata kwarewa da suke da ta wani bangaren aiki ko kuma abin da ya shaɗauki su haya su yi aiki wannan babu laihi ana iya abu na uku aqdul mu'ahadati ma'ahum kullu yarjejeniya tsakaninka da kahuri akan bare kaza ko i kaza ko i kaza wannan makamancin wannan ko zo mu yi kaza manzala sallallahu alaihi yayi tare da asulhul hudaybiya sannan kuma yahuda banu nadir da banu qainuqa da banu quraiza duka manzala dok ya ya kullu irin alƙawalin da su abu na hudu mukafa'at mukafa'atihim idza ahsanu ilaina babu laihi a ba su tukuici a lokacin da suka kyautata zuwa gare mu Allah ce la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah bi hana ku ba kyautatawa zuwa ga waɗanda ba su yaƙe ku addininku ba walam yukhrijukum min diyarikum ba su huddo ku daga cikin garurinku ba an tabarru mu tuqsidu ilayhim ku nuna musu abin da ya shahi adalci a cikin mu'amala inna allaha yuhibbul muqsitin allah yana son masu adalci wannan ita ce an shine annaqid as-salis abu na uku da yake warware musuluncin mutum kenan mutum kar ya nuna a soyayya ga mutumin da yake kafiri baya halatta ka so shi sannan kuma in kahuri ne dole ka yarda cewa kahuri ne karka nuna cewa kuku na wasu sabcin hali a musulmcin ku na zamani ne da sauransu a ce a kyale kowa ka a ce komi daga cikin da'awar da suke yi ya za a yi a ce wai wannan musulmi ne wannan musulmi bane akwai wata doktura wa fasul zana wata mulhida wata mulhida irin laraba nan suke gajin cewa sun waye da sauransu sai ka zo take karanta hadisin umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah tace ai musulunci ya raba duniya gida biyu muslim wa ghairu muslim wani musulmi wani kuma ce wannan kafiri ba musulmi bane ba sai ce wannan ai zalunci suna tattaunawa a saman ittijau mu'as da aka kanatul jazira tare da wani ustazu doktor ana kira shi da suna Ibrahim Rukuli wannan kasar Misra ya rasu Allah mishi rahama yace zan tambaye ki kika ce musulunci ne raba duniya kashi biyu ya ce addinin kiristanci ba wanda kike ma aiki duniya duk kirista ne a akwai kirista akwai da biyu akwai da ba kirista ba kashi nawa kai kashi biyu wani taksim ne tabi'i taksim ne da ke tabi'i to za ka sami irin waɗannan tunani na cewa ai ka a ce kaza saboda wani zai ji ba daɗi ha malami in haka ya hawa karin ƙorani ya kawo sakar ƙurar kuma yana addini yake babu اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لابائنا اللهم اصلحنا واصلح ذريتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله